ranar juma'a insha Allah insha Allah Allah kai mu da rai da lafiya da ka bi abin da zamu yi zamu yi mu kammala zuwa wannan lokaci eh bako kuma zai halarsa ya hada kayan sai tafi gida Allah ya samu dace yau zan yi magana ne akan hukunce-hukuncen sakin aure da mutuwarsa insha Allah muna yawan samun fatawoyi da tambayoyi na damuwa kwarai akan saki yawanci maza ma ba su ma iya saki matansu ba maza yawancinsu ba su iya saki mata ba bar a koya miki in yazo zai yi kice ga yanda za ka yi a'a ba za a koya musu ba ya gwanda koya masa ki koya masa yadda zai sake ki ko to to ku gaya musu ba wai ki koya masa ba in yayi kuskure sai ki ce matan sun fi kulawa suna zuwa makaranta asali saki kala biyu ne akwai talaqus sunni da talaqul bid'i ke kuma ki rubuta dan zan tambaye ki talaqus sunni da talaqul bid'i saki na sunna na halal da dalakul bid'i saki na bid'a wanda yake na haram ne idan an ce talakus sunni ko talakus sunna talakus sunna shine sakin da ya dace da abinda alkur'ani ya faɗa da abinda annabi ya faɗa wannan saki ne na sunna shine mutum ya sake matarsa tana cikin tsarki tana cikin tsarki bai sadu da ita ba kamar yaya ta yi haila ta yi wanka kun ga tana cikin tsarki ko za ta iya azumi za ta iya sallah to amma bai sadu da ita ba kada a sake mace bayan ta yi haila an sadu da ita kuma a zo a sake ta kunga maza suna buƙatar fa su san ya ake sake mata dole matarka sai ta yi haila tukunna ka tabbatar mahaifa lafiya lau sannan baka sadu da ita ba don in ka sadu da ita zai iya yiwa wataƙila ciki ya shiga ba mamaki ka tsawaita mata idda ta zo ta kusan wata takwas tana jiran haihuwa sannan daga bace idda wasu malaman suka ce sai da shaida ma guda biyu ba a saki sai an yi shaidan mutum biyu ko da ka sake ta tana cikin tsarki da kuma sai ka kafa mata shaidan mutum biyu ka ce wane na sake matata ai ya sake matarsa kai ko wane ka ce masa ka sake mataka wannan wasu malamai sun ƙara cewa duk mijin da ya sake matarsa sai ya kafa shaidu guda biyu yanzu an gane ma'anar ya sake ta a cikin tsarki ko sai ta yin haila bai yi mu'amala aure da ita ba sai ya ce ya sallame ta kin ga babu wani rikici abin da yasa aka ce ai haka zai iya yiwa kai kana gama taka ta haila amma bayan ta haila ka zo ka kwanta da ita bayan kwana biyu uku sai ka sake ta kai a naka tunanin ba ta da ciki ka sake ta sai bayan ta tafi ta yi wata ɗaya ba jini ta ƙara wata ɗaya ba jini ta ƙara wata na uku ba jini mata tana ta jira can wajen wata shida bakwai sai ta ga ciki ya daga za a iya samun rikici mijin ya ce shi ba ruwansa ai shi ya riga ya sike ta ta je kwararo ne ta yi yawon zawarci ta zo mai da ciki to wannan rikicin ne ba a so ke ma ki tabbatar in mijinki ya sake ki sai kin tabbatar da ciki a jikinki ko babu akwai wanda ya sake matarsa yana sakinta ya watsa kashinta ya tafi harkokinsa can bayan shekara ɗaya sai aka nemo shi aka ce ka zo faga ɗanka ya ce wani ɗa kuma ya ce matar da na suke ta wajen shekara guda sai matar ta ce ai da ciki ka sake ni shi kuma ya ce shi ba da ciki ya sake ta ba kin san tunanin san cewa ba da ciki ya sake ta ba babu cikin a zahiri ba ilimi ba ai bincike ba bai yi mata sakin sunna na shari'a ba ɗauki kula za a zo a yi rikici a kotu ɗan mai gidanki ne ya ce ba ɗansa ba ne a zo a liƙa miki zina ba ki san hawa ba ba ki san sauka ba yana sakin ki ciki sai ka ce dakata kaga na yi al'ada satin da ya wuce kaga mun yi alaƙar aure da kai to yanzu sai an tabbatar da ciki ko ba ciki don in san iddar da zan je ne kuma don in san a ya muka rabu da kai tukula ba to wannan shine dalaqul sunna kenan to wanne ne dalaqul bid'a sakin bid'a wanda ba yadda ba shine mutum ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada kina zabga jini kawai yazo ya ce ya sallame ki kina cikin jini na biyu ko kuma kin yi tsarki kuma ya kwanta da ke a shimfida kawai yazo ya sake ki a lokacin ya barki a duhu alaƙar auren nan da kuka yi an ɗau ciki ko ba a ɗauka ba saboda shi ɗaukan cikin mace gaibu ne wani lokacin ma mace ma wallahi wata ba ta gane sai ya wata uku ma kuma da zarar namiji ya yi alaƙa da mace to duk wanda isa ke matarsa yayin alaƙa da ita ta aure ya sake ta lam ya tabayyan hamluha hamila ce ko ba hamil ba ne tana da ciki ko ba ciki ba sani ba aka sake ta shi ma wannan saki ne na bid'a kuma haramun ne in kun lura iyaye na mata Allah ya matse lokacin sakin mace fa ƙaryadadde ne ƙuntatacce ne abin a matsayi yake dole sai ta yi tsarki kuma ba a sadu da ita ba amma ana cikin mu'amalar auratayya yau gobe an tashi wannan sati an yi jiya an yi shekaran jiya kawai namiji zai baki takarda wannan saki ne na bid'a ashe kun ga da yawa mutane suna sakin matarsu sakin bid'a sai a zo a barki da aiki bayan an sallame ki ke zaki ta bincikawa shin akwai akwai akwai ciki ko babu akwai hadari ibn qudama yayi magana a cikin babban littafin sannan na al-mughni yace at-talaqu fa-talaqu fil hayd aw fi tuhrin jama'a fihi duk wanda ya saki mace tana cikin al'ada ko tana cikin tsarki amma ya sadu da ita ajma al ulama fi jami'il amsari wa kullil amsari ala tahrimi dukkan garuruka na ilimi dukkan malamai da suke manyan garuruka na addini sun yi ijma'i cewa wannan sakin haramun ne haram ne mijin ke sake kina al'ada haram ne mijin ke sake ki bayan ya sadu da ke ana cikin saduwa an gama saduwa a sake ki wata kan akan gadon akan gadon ma ya sallame ta haba ba ilimi wannan yace yusamma talaqul bid'ati yace li anna al mutalliq khalafa sunna saboda mai sakin ya saba sunna wa taraka amra Allah wa rasulahu ya bar umarnin Allah da na annabi da Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna ma'anar fatalliquhunna li'iddatihinna wannan aya tana magana ana sakin mace ne akan iddata kamar ya idda ta yi jini tas ba a sadu da ita ba wannan shine idda ta gama jini ba a sadu da ita ba wannan jinin da kike na al'ada yau da gobe wata wata din nan akwai hukunce hukuncen shari'a akan shi da yawa talaka qabla an yamus duk wanda yake son ya sake matarsa to ya sake ta bayan ta yi tsarki ta yi wanka ta yi tsarki kafin ya shafe ta kafin ya kwanta da ita watilkal idda allati amara Allah an yutallaqa laha nisa wannan shine idda da Allah yayi umarni a saki mata da su jama'a iyayena mata wannan shine saki na sunna da kuma saki na bid'a an gane bambancin su in ci gaba yau fa karatun ina yin dalla-dalla ne saboda kayanku ne ɗari bisa ɗari harkar ku ce wata tun da na fara maganar saki sai tagumi yau kuma maganar saki ake yi yi haƙuri ba da ke ake ba kina nan daram da ƙam eh mutuka raba takalmin kaza da ke da mijinki akwai asar na Abdullahi dan Abbas yake cewa a saki yana manzila manzila guda hudu a talaq wa ala arba'ati manazil manzilani halal wa manzilani haram manzila guda biyu halal manzila guda biyu haram na haram shine an yutallikaha hina yujami'aha la yadri ayashtamilu ar-rahim am ala shayin amla haramun shika na haram mutum ya saki matarsa bayan ya yi jima'i da ita bai sani ba cikin cikin ta mahaifa ya sa mata ɗa ko bai sa mata ɗa ba abu na biyu sakin aure na haram a saki mace tana al'ada ina fa gaya miki in mijinki ya sake ki kina al'ada haramun yayi ba a son a sake mace tana al'ada wulakanci ne wannan a bari sai ta gama na halal kuma an yi tsallikaha li aqra'iha tahiran an gairi jima ibn abbas yace mutum ya sake ta ta gama jini bai sadu da ita ba ko kuma an yi tsallikaha hamilan mustabinan hamlaha tana da ciki ga cikin ya bayyana ya fito ya bayyana sai miji ya sake ta wannan yana nuna ashe ana iya sakin mace mai ciki ana iya mai sakin mace mai ciki abinda aka hana kar a yi saki in bai bayyana ba cikin amma in ciki ya riga ya fito fili ko wata nawa ne miji zai iya sakinta kuma halal ne sai dai kawai akwai kuma sakin mugunta cikin wata biyu ya zo in rubuta miki takarda in sallame ki ya gama ki da aiki sai kin yi zaman wata bakwai kina renon jaririn nan a cikin cikinki babu ke ba ƙara aure sai kin gama idda me idda ki fa'ulatul ahmali ajalhunna an yada'ana hamlahunna duk mace mai ciki ajalinta iddata sai ta haihu da haka in mijinki ya sake ki da ɗan ƙaramin ciki to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaman gida ya same ki aikatau za ki ta zaman jira ko kin ga zawarawa babu haka in mijinki ya sake ki ko ya mutu kina da ciki shi ma haka aikin gaba za ki je ki aure da cikin wani ba Allah sa maza su gane karatun nan mata kuma Allah sa suna na'am na'am su gane su koya wa maza saki ba za ku ce amin ba imam malik ya faɗa a cikin mudawwana ya ce talaku sunna shine mutum ya sake matarsa saki ɗaya kunji kunji wani bayanin kuma an yi tallikar rajulu mar'atahu tatbiqatan wahidatan tahiran min ghairi jima'a saki matarsa saki kwaya ɗaya tana da tsarki ba tare da yayi jima'i da ita ba maliku yace summa yatrukuha hatta yamdi laha thalathata uru ya kyale ta sai ta yi jini uku ko tsarki uku kuma ba zai biyo mata da saki ba mana ka sake ta bata gama jini ba ta eh ta yi wana tana cikin tsarki ta yi jinin farko ta yi jini na biyu baka daɗa ƙara mata ba kun san akwai mijin da saboda wulaƙanci hajiya in ya miki saki ɗaya kina cikin idda kin yi jini ɗaya ba saura miki jini biyu ba sai ya daɗa aikowa ce a gaya wa dudu na ƙara mata ɗaya imam malik ya ce kar ai haka to ai wancan da ka mata ma ai bata gama iddarta ba wannan wace gaggawa ne kina cikin jini kin yi ɗaya ko kin yi jini biyu wai maimakon ya dawo da ke wai dan ya dada cire miki tsammani sai ya dada buga miki wani sakin ya ƙara miki wata idda ke annabi imam malik yace a'a kar ya ƙara mata wala yatba'uha fi zalika talaqan maliku yace duk matar da mijinta ya sake ta kai jini ɗaya bai mai da ita ba kai jini na biyu bai mai da ita ba ta tsallaka ta shiga jini uku ta shiga jini na uku tana shiga jini na uku ta zama haram gare shi ko da ya mai da ita ba ba za ta mai duba ana yawan tambaya akan wannan ko da ba ta gama jinin ba wata mata kwana bakwai take wata kwana takwas take tana tsallakawa da ta shiga jini na uku zancenka ya ƙare sai dai ka bi layin zawarawa yana cewa na me da ke ce heye sai dai ka je kai zawarci ka taho da ɗan jigayyen ka da ɗan guzurin ka bi layi zan duba na gani in ka cancanta a maka izini ka zo da ɗan goron ka da salakin ka mijinki ne fa wata biyu da suka wuce amma tun da ya bari kin shiga jini na uku kin tsallake ana yawan tambaya malam mijina ya sake ni na yi jini na ɗaya bai dawo da ni ba na shiga na biyu bai dawo da ni ba ina shiga na uku ya ji labari ya duba kalandarsa ya san yanzu na shiga jini na uku daman ya san sai na yi sati ina yi wai sai ya aiko wai ya mai da ni baki mai duba baki mai duba haka imam malik ya ce fa idza dakhalat fi dami min al-haidati ath-thalitha faqad hallat lil azwaji ta halatta ga sauran mazaje su su neme ta wa banat min zawjiha alladhi tallaqaha shikenan ta rabu da mijin nan da ya sake ta tunda yayi kuskure bai dawo da ke a jini ɗaya ba bai dawo da ke a jini na biyu ba ya bari yana can yana garantoyinsa wai ya barki ke wahala sai da kika shiga na uku kina tsallakawa jini na uku halatin me kuna gane karatun na gaya muku fa yau harkar taku ce ta Allah sa kun gane Imam al-Bukhari yace talaqus sunna saki na halal na sunna maza ku koya yanda ake sake mace an yi tallikaha tahiran min ghairi jima'i wa yushhidu shahidaini wannan ra'ayi da fahimtar Imam al-Bukhari ne sakin sunna mutum ya saki mace tana tsarki bai sadu da ita ba ina maimaita miki kin yi tsarki alaka ba ta haɗu ba sannan kuma sai ya kafa shaidu guda biyu sakin masu maza sai fada sai yawan saki sai waye amma ba ilimi ba su ma iya ma sakin ba ta ba da yawa ba su iya ba wata ta ce wallahi malam ni abin da yake damuna da mai gidana abin da yake damuna bai da aiki ta sake ki na fa sake ki na sake ki ki bar gidan nan na sake ki ta ce bini bini da ya ka masa laifi bai da hakuri na sake ki na sake ki kuma sai ya ce ya sake ka in ya ce ya sake matar yana dawowa kuma da dare na tona a'a ya mai da sakin wasa ta ce ni daman saboda ma na ga shirmansa ni ko tafiya ma ba na yi ta wannan aure akwai kwamacala a cikinsa wallahi wata mata take ce min a lissafin da ta ce in dai za ta iya tunawa mijinta ya sake ta sama da arba'in kuma ba wai kinaya ba fa na sake ki mutumiyar banza mara kirki wata ran ta waya ma zai buga mata guda uku na sallame ki na sake ki yanzu baban ummi ni za ka ga ya ce na sake ki amma wallahi zai bugo motarsa ya ce je ki kujera kan kujera a mota ki je ki ɗauko min agogona maza suna wasa da saki kuma ana zaman zina dan duk wanda yace ya sake ki wallahi kin sauka Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya yi sharhin wannan zance ya ce malamai sun kasa saki kashi biyu akwai na bid'a akwai na sunna akwai ma na uku wanda bai da suna na farko dai na sunna na yi bayani na bid'a ma na yi bayani saki a cikin haila ko saki a cikin tsarkin da an sadu da mace ciki bai bayyana ba ko akwai ciki ko ba a ciki ba a sani ba akwai wanda ya ce yana cikin sakin bidi'a mutum ya saki mace sama da saki ɗaya akwai wanda ma ya ce sakin bidi'a hul'i ma sakin bidi'a ne kin san me ake so a ce a nan yanzu hafiz ibn hajar allah masa rahama bayanin shine ka'idar saki a musulunci kwaya ɗaya ne duk wanda ya ce ya sake matarsa sake biyu ya zo da bida wanda ya ce a lokaci guda wanda ya ce ya sake matarsa sake uku ya zo da bida a lokaci guda wani ma da ya sha iska ransa ya baci ya ce ya sake ta sake ɗari uku ɗan wulaƙanci kenan habba wato ya gaya miki gama haɗa kayan ke da gidan nan kamzance ki halacin me talawati a'udhu billahi miji mai jahilci mijin da bai je islamiya ba mijin da baya sauraron karatu shine zai bude baki ya ce ya saki matarsa saki uku a lokaci guda ko saki biyu a lokaci guda dan haka ku rike ya mata duk lokacin da mijinki ko mijinta waccar ba ke ba waccar wanda bata zo din nan ba duk lokacin da mijinta ya ce mace ya sake ta saki uku to ta rubuta kawai saki ɗaya ne in dai a baki ɗaya a zama ɗaya ne duk lokacin da miji ya ce ya saki matarsa saki biyu a zama ɗaya a lokaci guda kawai ki rubuta ki ajiye saki ɗaya ne saura miki igiya biyu wanda ya ce ya saki matarsa saki ɗari ko saki ɗari uku akwai masu yin dubu ma in ya sha iska a sharɗin ta zo masa sai ya haɗa da saki sai ce dubu ya yi hai a ina tausaya muku wallahi wani mijin ma in ka aure shi ma kamar ma aurensa asara ne wallahi to saki ɗaya ne ana yawan tambaya malam mai gidana ya zo zuciyarsa ta ɓaci ina zaune a kicin ina miki magana kin ji kula ni kin rena mun hankali baki da mutunci to na sake ki saki uku ce madalla na gode Allah ya sa haka shi yafi alheri amma saki ɗaya ne an kace zance saki ɗaya ne saki uku saki ɗaya ne saki biyu saki ɗaya ne saki biyar saki ɗaya ne saki bakwai saki ɗaya ne in dai a wurin zama ɗaya ne amma ya sake ki bayan kin gama idda kika je ya aka yi ya aka yi kin je kai masa tuwo kika taka masa miya miyar ta zube masa akan rigarsa shadda fara ya buga miki daya daukin saku kika ta bashi hakuri bayan wani lokaci ya ce ya dawo da ki can ya aka yi ya aka yi ya zo shi yana kiran ki kina jin sa ashe kina chatting kin ki kula shi ashe yanzu ina jin kina kallo na ina kiran ki ba za ki amsa ba yace ya sake ki kin dada sakuwa ina buka muku wannan misali ne saboda maza a yau saki kamar wasa ne a bakinsu wani ya ce wa matarsa ya gaya wa abokin shi kai ya ce shi fa sakin mata ya ce wallahi bai da wahala a gare shi ya nuna ya ce ka gaba bari ganin ya ce cire ta a wuyana ita ta fi mu wahala akan sakin mace ya ce yau yayin babbar riga ne sai ka cire hula ka sunkuya ka yi waye waye ya ce yanzu yanzu zan salami shegiya in ji shi da faɗa ba wai shegiya ka ta ta ta matakka ta sunna aka ɗaura aure da salatin annabi wai za ka ce mata shegiya uwar 'ya'yanka wata kuma ce ake ka sallama banza kawai hadda zagi ake haɗawa wato mata abun tausayi ne kun gama karar da rayuwarku miji ya abin nan amfana da ke kin yi masa duk abin da zaki masa da karshe sakayyan shine ya zo ya miki koran kaji wani zuwa yana nuna mata yatsa yana haka wallahi wallahi wallahi in kika kuskura na dawo gidan nan na tarar da ke sai na yi bol da ke da ke da kayan ki kira ubanki da zagi ba ki ce ya zo da akori kura a ɗebi kayanki da kuma fa shi ya tura a kayan naki yana tsauri yana matse yanzu ku tun da kin zama ƙwallon mangwaro wulakanci sai a ce ubanki ne ma zai turo a kurkuren za a ɗebi kayanki ku ta haƙuri ku ta haƙuri Allah muku abuwa Allah mana afuwa gaba ɗaya to Um, akwai abin da za mu tattauna a kai hukuncin sake 'yar yarinya ƙarama. Mutum ne ya wuri yarinya 'yar ƙarama wataƙila ma bata fara haila ba. 'Yar ƙarama ce ya wuri ta, ko kuma Aisha ta yi shekarun da ba ta haila, ita kuma ba ta ma haila. Ba muna ta magana ana lissafin idda da jini ɗaya jini biyu jini kaza ba to wannan ita tsohuwa ce mata ma daina hailar gaba daya mijinta ya zo yanka mata tsiya ya sallame shekara saba'in shekara sittin da biyar ko kuma sakin mai ciki wanda tana dab da haihuwa in san miji ya ga dama wani lokacin sai ya saita wata takwas da rabi saura miki duka 'yan satuttuka ne ki haihu sai ya jefo miki a bara ya ce ya sallame ki ki ji da jego ko ki ji da takardar cika ku yi haƙuri fa mata ku yi haƙuri eh ku yi haƙuri abin ba daɗi wallahi abin ba daɗi kuma ga namiji da butulci kai shekaru kana masa hidima ka haifa masa 'ya'ya arziki ba arzikin da ya wuce a ɗa maza ba su gane ba ne. Wannan ‘ya'ya, wai sakamakon da za ka yi shi ne ka ce ka kore ta, wai ka ce wai ta tafi gidan ubanta. Bayan shekarun da ka yi goma sha, ka raba ta da uban nata, yanzu ka gama cin moriyarta sai ka sallame ta kin san abin da wani miji yayi wa mata kin san sakin wulakanci ta ce ta yi aure duka duka wata takwas ana ta mata murna maƙota wance ta samu ciki yan uwa uwa tana cewa ai mata addu'a mahaifiyarta tana ai mata addu'a wancan ta za ta haihu nan da wata ɗaya sai mijin sai ya ce mata wance zan ɗan yi gyaran gida ta ce to ta ɗauka saboda ta za ta haihu ne zai yi gyaran gidan ya ce ki turo a kwashe miki kayan ki sai ce kai bari ma ne ki je gida zan tattare kayan za a yi gyaran gida wallahi tana fita malama sai yasa aka kwashe kayan kori kuna tana dira sai ta ga kaya a gida a kori kura lafiya ta ce o to gyaran ne sati mai zuwa kawai sai ta ji an daura masa aure iyi a wani lokacin abin da maza suke suke duka kamar ka samu bulala ka zana wa ta ce aure tana amarya wata ta takwas ya mata ciki sai ta ji ya yi aure kawai ɗakin da aka tare da ita ta yi amarcin nan aka ɗauko wata aka saka wahalalli ya yi ta ma wato wasu mutane suna mamaki alhamdulillahi rikici dai na aure da matsaloli ana yi mana fatowi na hana bacci wani abun wallahi an gaya miki sai ki ɗauka ba haka bane amma kaɗan daga cikin aikin maza na wannan lokaci sai wanda Allah ya kubutar shi yasa kullum abinda muke ce muku in za ku yi aure ku rinka bincike ku auri masu addini masu tsoron Allah annabi ya ce in ahabbaha akramaha ya tsoron Allah in yana son ki zai girmama ki wa in karihaha lam yuhinha yanzu Allah ya ce idan mijinki yana kinki yana fushi da ke tsoron Allah nan da kika aure shi don shi ba zai bari ya wulakanta ki ba amma yanzu abin da ya dame ku kudi kudi ce da takardu, gida, mota mai kyau, riga, gingigita mai haske, burinta wata ce ha, Allah, Allah, ni kuka wani wani mana. Allah ya baki wani baki san halin shi ba. Yanzu akwai masu auren ɗanɗano, kin san ɗanɗano ku? Idan an kawo mutum abinci kala biyar shida, sai ya sa ya dan taba wannan dan dana ji sai ya ji wannan bari dai in ji na gaba sai ya dan bude na gaba ya dan tattauna ya dan ji to wannan kuma da dan dama dama ne ya dan bude wani ya dan nan nan ya dan taba shi ma wallahi ya ji yar uwata yata yata kanwata uwata yayata akwai masu yin aure da wannan niyyar idan ya aure ki yaya ya ji ki in kin ci sa'a kin diro da kafar dama ai ta bugawa da ke a haka ba za ki saku ba in ba ki ci sa'a ba ina auro ki ya gama da ke ya ga wata a titi ta fi ki kwalliya ta fi ki zare ido ta fi ki yanga ta fi ki tsiya ta fi ki ta fi ki ta fi ki wata ma ƙarya ne kwalliyar ƙarya ne ba ma haka take ba cushe-cushe ne na ƙarya kuram wallahi malama an baki sa'a ba sai dai a sallame ki wata ta ce ni ba mijina ina gane shi duk ran da yazo yana tsokana so yake sake ni da'a ni ban taba saba masa ba tace na fahimce shi duk abin da zai wallahi ba zan tanka masa ba dan ni aure na nake so amma sai yazo ya zungure ni aikin banza to ki magana mana in kin isa kaza kaza kaza tsokana akwai maza masu tsokana ya tsokane ki ki je ki abin nan ko ya zagi babanki ko ya zo ya gaya miki bakar magana ko wani abin kin masa bacin rai gafarar Allah yar talakawa kawai iyayenki suna cikin tsiya na je na ɗauko ki sai ki shiru komi karki ce abinda kawai za ki iya yi masa ki sunkuya kanki in ga farin hawaye yana ɗigowa hawaye in yana kusa da ke ya ji hawayenki yana jika hannunsa ya ga babbar rigarsa ta jike da hawayenki ba ki da wani amsa sai wannan hawayen ya san ya yanka miki rashin mutunci da rashin arziki ne garki magana wata ya zo ya ce dan abu kazanki sai ta ce ba dai ni ba sai ce a ni kika zaga na sallame ki kin gaba cewa ta yi ba dai ni ba wata cewa ta yi ka daina zagi min uba ka daina zagi min uwata ok to sai uwata kenan ko ta ce ni ɗaya ban faɗa ba ok sai ubana kenan ko ta ce ni ɗaya ban faɗa ba tsokala yake yi don ki furta ya je gurin uwarsa ya ce hajiya na saki wancan ta zage ki ita ku tsohuwa ta ce sallame ta sallame ta sallame ta daman ban gaya maka bane ba ta da mutunci ba ta da arziki ba ta da kaza ke ku hajiya ko bincike babu kin sa an koriyar mutane ke ma kina da ya budurwa ai kina da ya budurwa abinda kika sa danki yayi wulakanci wa ‘yar wani wallahi sai ‘yarki ta girma. Ka sake ta, in baka sake ta ba, Allah ya isa nonon da ka sha, a, a, a, a, a, yau nono kamar ya riga ya sha, ai da kafin ya sha zaki hana in kin isa, ai duk nonon da aka riga aka sha shi zance ya kare, to har Allah ya isa nono ake. In baka sallame ta ba, ka canja uwa. To, hajiya ai ba a canja uwa. Ai kin kin haifa, ai ya haihu ai. Allah kiyaye. Allah kare mu. Ibn Taymiyyah yayi magana a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na biyar shafi na talatin da uku. yace at-talaqu ma huwa muharramun bil kitabi was sunna wal ijma' saki dai akwai wanda yake da alqur'ani da sunna da ijma'in malamai duk sun tafi akan haram ne yace wa minhu ma laysa bi muharramin akwai kuma wanda yake ba na haram ba al mubah kenan bittifaq al ulama shine an yutalliqa ar-rajulu imra'atahu talqatan wahida ibnu taymiya ma ya tafi akan saki na halal shi ne saki ɗaya maza ku yi haƙuri duk fushin da kuke ciki duk ɓacin ran da kuke ciki ku saki mace saki ɗaya ɗalƙatan wahida ya ce idan ƙahurat min haizatiha idan ta yi tsarki daga haila ta taba da an tasila wa kabla an ya ta'aha bayan ta yi wanka kin ji in za a yi miki sakin ma kina sai kin yi haila in kin gama hailan ma sai kin shiga kin watsa ruwa tabbas kina cikin tsarki complete kafin ya sadu da ke sai ya sake ki wannan shine talaku sunna ibnu taymiya ce duk wanda ya sake matarsa a irin wannan tsari ta shiga ta kama jini ko kafin ta fara jini na gaba yace falahu zalika mana fa in arada an yartaji'aha fil iddati kenan in yaso ya dawo da ita tana cikin idda bata gama idda ba yana da dama ya haka ku ji mata biduni ridaha wala rida waliha wala mahra jadid ibnu taymiya ce rahimahullah miji ya sake matarsa saki na sunna ta yi haila ta yi wanka bai sadu da ita ba ya sake ta shine sakin sunna na biyu in tana cikin kwanakinta na idda daman wata uku za ta yi ko jini uku idan ya yi nufin ya dawo da matarsa, ke ce mai gidanki ya sake ki kina cikin idda baki kammala ba, ana nan ana zaman fushi ko kuma kin gane kuskurenki kina da na sani, ko shi ya gane kuskurensa yana da na sani ko kuma dukan kun hau dokin zuciya kuna ta sukuwa, kowa ransa ya baci. alhamdulillahi wannan shika da aka yi ni kam ni na fi kowa murna ni na fi kowa jin daɗi baban ummi ai zama da shi sai larura baban wani ai kaza kaza kaza kina ta bala'i kin gama zage zagenki duka duka ashe baki fi sati uku hudu wata ɗaya ba da saki sai baban ummi ya aiko ya ce na dawo da ke wallahi ban yadda ba wallahi baka isa ba wallahi ba zan koma gidanka ba ibnu taymiya ya ce ko ki yadda ko kar ki yadda ko babanki ya yadda ko mamanki ta yadda ko kada ta yadda ko walinki waliyinki yadda ko waliyinki bai yadda ba in dai mai gidanki idawo da ke baki gama idda ba haɗa kayanki ki koma gidan mijinki aure ya tabbata ana yawan samun matsala malam ya riga ya sike ni ni har na harhaɗa kayana na koma gidan iyayena ina zaman zamana kawai wai sai ya yi ko wai ya me da ni mahaifiyata ce ta ce wallahi ba dai ita ta haife ni ba wani buba ki koma gidan buba tanko wita wuri tanko wallahi a cin mini mangal ɗan wallahi a wita ta uwa ta hau dokin zuciya haika ce ke ne mai auren ai an gama tun da aka aure yarki zance ya kare wannan mijin ya fi ki karfi yanzu a kanta haka Allah ya kaddara ba yadda zaki da haka batun uwa ta rike yarta an sake ta take daya wai ta ce ba za ta koma ba miji ya ce ya riga mai da ita ku daina bata wa kanku lokaci babu wani ba wanda zai goyi bayan ko wali ya yadda ko wali bai yadda ba kuma a lokacin in yace ya mai da ke babu wani sabon sadaki akwai wani kis da aka kawo min ya mai da ita ya sake ta bata gama inda ba yace ya mai da ita uwarsa ta uwar uwar matar ta aiko masa directly ba wai uban abun uban matar ba kun san akwai iyayen da sun fi uba karfi uban baya magana shi dai ya haifa ya biya kuɗin makaranta da wahala da sayan kuɗin gado da katifa amma wa yake juye gida uwar ta aiko masa ta ce to baka isa ba kuma wannan zancen sunansa zancen banza in kaga wance ta koma gidanka ba ya ta bacci ya ce haka ne hajiya ta ce to mu zuba mu gani wallahi haka kwa shekaru wallahi wannan ta hana yarinyar nan koma aka kira ni a fatawa na ce ai tana nan a matsayin matarsa wallahi matarsa ce ko da ta zo ta gama iddar daga baya tunda ya furta ya dawo da ita wallahi matarsa ce yanzu malam uwa ba ta da ƙarfi kenan na ce a nan maganar saki uwa ba ta da ƙarfi da aka ku rinka yin ilimi mata kar ku yi jahilci aka buga aka buga ya ce a dawo masa fa da matarsa na ce da ba don kar a ce kayi rashin mutunci ba da sai ka tafi wajen alƙali i dawo maka da matarka amma ka ɗan ba su lokaci wata kam yarinya ashe tana son mijinta ya ce ya dawo da ita uwar ta ce ba za ki koma ba ta yi shiru ta ce to mama ta ita buga waya tana cewa malamai a mata addu'a ita gidan mijinta za ta koma ya ce ya fa dawo da ita abu ya gagara kin san kawai sai aka ji ta haɗa kayanta ta koma wallahi uwar ta ji kawai sai dai uwar ta ji wai ta koma har ta yi girkin da rama yi ‘yar gaggawa kenan ba ruwanta ‘yar albarka, duk da dai an samu fa matsala. Komawa kika yi, wata ta ce kika koma mayya, kin je kin magale to kar ki sake dawowa gidan nan iya suke. Ta ce na gaji da zama wallahi, na ga ƙawaye na zawarawa suna zaman wahala, suna zaman bakin ciki. Waccar matar da ta ce wa mijin ba ‘yarta ba za ta koma ba, aka buga, aka buga ta ce ba za fa ta koma ba. ya ce to zai ɗau mataki ta ce to ya tsaya za ce shawara ya ce to ya bata lokaci dan zai ɗau mataki shi matarsa yake so a dawo mai da ita sai ta ce a gaya mai ya bada dubu ɗari da hamsin na dannan kirji da rarrashin uwa kai ana zabga kwamata ala a ƙasar nan ta ce sai an ba ta na kashewa tun da ta hau dukiyar a, zu- zuci- dokin zuciya ita ba za a yi wannan abin kunya ba sai ya biya to shine yake fatawa me halaccin wannan kuɗin ya je ya biya ya ɗauko matarsa aka ce to tunda uwan nan ta makale maka ta zama fitinanniya ka je ka nemi kuɗi ka kai mata kawai ka ɗauko matarka maganar cin kuɗi da ta yi wannan kuma in ta je gurin Allah in ku kace ba za ka biya ba wallahi baka saba wa Allah ba kuna kallo na ina kallon ku kuna kallo na kun san halin ku ba kyau bane da shi akwai uwar da ita take kashe auren yarta uwa wata ta ce malam amin addu'a uwata ne ma take da kashe min aure na ina dan zaman zamana da mijina muna zaman lafiya da ɗarfin asiri yau ta ce masa kaza yau ta ɗaukale shi kaza yau ta ce malam abin nan ya dame ni ta ce ni ko malam ba abin da nake sha'awa illa in ganni a gidan mijina ta ce haƙuri ake yi babana ma haƙuri ba yake da ita ina gani a gidanmu akwai 'ya'ya masu tunani amma iyayen kuma masu ƙarancin tunani Allah ya mana afuwa idan miji ya saki mata bayan ta gama idda sai ya yi sha'awar ya dawo da ita ya halatta bayan kin kammala idda tsohon mijinki ya ce yana so ya dawo da ke ya halatta ba haramun ba ne tun da sakin ɗaya ne ko biyu ne ba saki uku ba ne to amma me ka'idar ka'idar ita ce ya haɗo kuɗin sadakinsa sai ya zo kun buga sabon ciniki ce da ina budurwa ka ɗebe ni arha yanzu kam na shiga layin zaurawa ɗari biyar za ka aiko dubu ɗari biyar za ka aiko in ka turo min miliyan ma ka kyauta ke ta ce ai sai ki ce ai ni ɗin ba irin ta da ba ce yanzu ai daban ne ai ba ganni bulbul da ni al'amura hankali ya kwanta na dawo gidan ubana ba in mace ta kafa doka ta ce mijinta sai ya ba ta sadaki kaza ba ta saba wa Allah ba tana da wannan hakkin kuma ya taho da goronsa na shaidar daurin aure ya turo waliyansa su zo su yi karamar murya su ce a yi haƙuri za ki dawo in ko ba haka ba in akwai wani gangariya wanda ya fi shi ba shi dama sai dai ya ziki a wani gida wata ta ce ya kore ni ya wulakanta ni ya yi kaza yanzu ku gani nan na aure mai dan maiko maiko da dama mota AC yana duka na in wuce kawai ta ce da ku ina cikin alaƙa kai da wahala akwai matan da suke yin sa'a ba akwai matan da suke yin sa'a wata mijin mutuwa ya ta ce to mutuwa dai an yi ta amma ni kam alhamdulillah mijin ya mutu Allah ya kawo mata wani mai dan dama dama ta yi bulbul ta jiki ta canja eh haka kuke sai addu'a da haka duk mijin da ya kuskura zuciya ta dauke shi bai mayar da matarsa ba sai bayan ta gama idda to nan kam tana kasuwa ciniki za a buga sosai sai abin da Allah ya in ku daman jangwale jangwangon ne Allah Allah kike ame da ke ya turo miki yar dubu sha biyar din da ake baku a garin nan ki je ki koma farashi yayi sama kenan to zai iya bada sadaki magana kayan aure kuma wannan tsakanin ki da shi to yayi ta mardarsa soyayya ta ta mardarsa ya kasa zama ita ma abin ya murɗe ta ya dawo da ita to hajiya fa ba a matsayin uwar gida kika dawo ba sai dai ki je ki rinka gaida wanci anti wanci warai kuwa ai an wuce miki ai wa yace ki fita ha ni uwar gida ce in za a fita ni ne a gaban mota a ina ina dama wani magana uwar gida uwar gida wannan dama al'ada ne kawai wannan babbar mace ce wannan ta biyunta wannan ta uku duka wannan a al'ada ne kawai ake faɗa duk wata mace matsayinta ɗaya a wajen mijinta a wajen Allah ko baki ji buga mulki a gida in an kawo kayan cefa ne a kawo min ɗaki na ni zan raba a sai dai in an yadda an kyale amma mai girki in ta karɓa ta raba ba a saba Allah ba wani mijin fa don lalacewa kai abin da ba daɗi ana kwama cala saboda lalacewa wai ƙananan matansa in za su je unguwa ko na ku sai ce ku je wajen uwar gida ku nemi izini iyi ya raina su ai su su su su su su dumewa ya ce su su su ya fi fulde gamni eh one day wai kai wacce zaman aure take wannan ma zaman aure take wai sai an je wajenta wallahi ina gaya muku akwai akwai namijin da idan matarsa tana buƙatar wani abu sai ce ki je ki gaya wa uwar gida ta gaya ma i ai baki isa ba ke wai ki gaya masa wai magana directly irin waɗannan iyayen gida su ta buga mulki a gida ba aya ba hadisi waye faɗi haka waye baki wannan dama duk wani abu za a ce ce sai dai uwar gida ta yadda ka ɗauki hakkin matarka ka ba wa wata mata wanda Allah bai bata ba in ya shekara goma sha biyar ce aka auro ta a matsayin amarya aka kai ta kan ‘yar shekara sittin a wajen Allah matsayinsu ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya abinda nake nufi matanka ne sunanta mata sunanta mata kuma abu iri ɗaya za su ci a gado in ‘ya'ya ɗari kuka aura da uwar gidan nan sai dai akwai kara irin tamu ta hausa fulani tunda tsohuwar mata ce ta da ku ta ji jiki ita aka yi rayuwar talauci da matsi to sai a ɗan ba ta dama a yi abin da sauransu wani fa kowane abin arziki ne ta shi uwar gidansa in tafiya zai yi uwar gidansa in wani abin alheri uwar gidansa wane ne wane ne uwar gidansa ita kam an ba ta girma ta zama gyambo mai son faɗi da faɗaɗa. Hajiya in ma haka ake a gidanki, ki sani mai gidanki dai ya miki kara ne amma ba shari'a ce ta baki wannan damar ba. Kun ji an ce annabi matansa goma sha ɗin nan ko matarsa tara, kun ji an ce in wata ta buƙaci wani abu sai ce ki tafi wajen wance? Kowa tana da matsayinta, to ke kuma bari in rufe zance na, ba cewa ne ki fita da girman kai ba, kina nan yar amarya duka duka shekarun ki biyu ƴaƴan ki ma da ɗaya ne a gida kije kina rikici da mai ƴaƴa bakwai takwas tara goma wallahi za ta murkushe ki ƙwarai kuwa ta fi ki kafuwa a gidan ba zan ce ta fi ki matsayi a gidan ba amma ta fi ki kafuwa in ya zo zai sake ta uwar gidan sai ya yi dogon tunani saboda ƴaƴa da daɗe wanda aka yi kuma ta taimake shi ke ku tun da ba wani dadewa kika ba yanzu zai ce put wurda ita naka in kika je kika taro rikici da uwar gidanki dan kin ji an yi wa'azi kika je kika taro rikici to wallahi ba ruwa na gobe kake kamun takarda in ta hada kai da ita da ƴaƴanta suka miki shegen duka abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya mun afuwa Allah sa kun fahimci wannan jawabi nawa gobe za mu daɗa ƙarawa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen saki ya za a yi ya za a yi Allah sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh